بسم الله الرحمن الرحيم فصل fasali kenan في أركان الورد الأحمدي don rukunin nan na wurdi na ɗariƙa tijjaniya والنور المحمدي da kuma haske wanda yake muhammadi
وأركانه أستغفر الله صليا kaga rukunin مم.
shi wurdi shi ne aka rufe Allah نعم صليا على المصطفى.
sannan kuma kai salati a bisa annabi sallallahu alaihi wasallama حلل bi ma ta marata نعم sannan kuma kai la ilaha illallah shi kuma sau ɗari نعم duk kowanne daga cikin waɗannan kowanne sau ɗari kowanne daga cikin نعم alfari sau ɗari salatin annabi ɗari sannan la ilaha illallah ɗari kowanne نعم بسيدنا محمد اكتمنها ka cika ta shi wannan wurin na muhammadin عليه سلام الله Salamun layi. Eh, abinda za ka yi.
في كل لمحة a cikin kowane walƙa نعم وكون الصلاة وردنا
shi ne abin da za ka cika da shi نعم kasancewar salatin nan na ah, salatin da za a yi a wurdinmu بالفريدة salatin fati هو الأفضل shi ya fi الأسنى shi na mafi ɗawaka لأزم المطلوبة saboda girman laran da yake na salatin fati نعم salatin annabin da aka ce za ka ka iya kowane shi ba amma kai da salatin fati shi ne mafi girman lada نعم بآخر يقطين ya samu إتام salatin الثلاثة Cika- cikawan uku ya tabbata bi ahir ya tsaye da ƙarshen nan na surutun ya tsaye
نعم abin da ake so kenan wannan jara'a barin aiki ya gudana مستحسن abin kyautatawa عند فرقة nan ga jama'a ko wasu jama'ar daga cikin sabon shehi نعم da su kowanne daga cikin astagfirullah din nan da salatin annabi nan da la ilaha illallah din مم.
kowanne suna cika shi ne ƙarshe da a suratu a ƙarshen nan na ayatul kursi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala alhamdulillah نعم kowanne daga ciki idan aka zo ما كي استغفارن أي sai shi ma an yi Ya yawa kamata ta a nan.
yi an ce an yi yawa duk da dai ya ce a ma'abuta fa da shauran wasu da cikin sabon shi ne duk ba sa yi saboda haka wannan ba lamari ne wanda yake lazimi a ce a yi shi نعم Eh, kaɗan ne daga cikin wasu sabon shi da suke wannan
نعم بأستغفر الله يجبر الشك ka ka yi jaburin nan na wato ka tsara kokonto نعم da astagfirullah مئتان salatin su dari بؤيد البناء bayan nan na kayi bina'i wato bayan kare ka kenan مم.
kana hukuntar cewa misali salatin nan ko ko ko istighfar nan ko wannan da kai da مهم.
inda ta kai tara kai ko ɗari نعم to sai ka cika bina'i din kenan ka cika ɗari ɗin نعم sannan kuma sai ka yi jabur kuma ya الاستغفار istighfari guda ɗari مم.
shi ne maimakon wannan kamar da yadda sallah za a yi sujada ko ba a ko ba a gaba مم.
shi ma wannan shi ne ma'ana sai
والتمام da kuma لسبحة cikawa da subha ta ga tarbi sai bayan ka gama cika tarbin naka ko da a farko kai istighfarin ne kai to ba za ka ce kuma ka zo kai wannan jabur ɗin ba sai نعم bayan ka gama hurdinka gaba ɗaya مم.
sannan za ka zo kai jabur نعم كذا الزيدي kamar wanda yake ma abocin daɗi ma kana lissafi kawai ke mutu ba za a shi ka wuce ɗari ka yi ɗari da ɗaya shi ma zai ka je نعم والتنكيس ko kuma سهوا ko kuma inda ka aka sa da shi da ka sun koyar da shi da rakwana مم.
don ka fara yin istighfari ka salatan annabi sai ka fara yin salatan annabi sannan ka yi istighfari نعم to wannan kai wannan tankisin shi ma sai kai wannan
ومن أدى لزيد wanda kuma ya shi shigi da zai dinga daɗawa to da gangan yayi مم. أعاد ورده wannan sai ya dawo da wurdinsa دون ba مريم wani kokonto a cikin wannan sai da gangan yayi sai ya kai kira نعم ووقت لورد الصبح lokaci kuma na wardin asubahi za mu faɗi lokaci tun da lokacin shi asubahi lokacin wardin akwai na safe akwai na yamma مم.
to wanne ne lokacin wardi na safe lokacin sa wanda yake tare بعد صلاته إلى المغرب bayan sallar asubahi din ne yake farawa illa magaribi haƙƙi zuwa faɗuwar rana على مهتار منها amma abin zaɓi daga lokacin لرهوة shine lokacin walha wato kaga daga asubahi zuwa lokacin walha shine lokacin mutare daga lokacin walha kuma haƙƙi zuwa magarba مم.
kamar irin yanzu kenan duk lokacin duk laruri ne na sal- na wardin safe لازم نساعد lazim sai
ويبان ورد العصر kaga lokacin wurdin sallar la'asar من بعد فرله kuma bayan an gama sallar sa ne la'asar din إلى الفجر har zuwa alfijir
والمهتار amma abin zabi a wannan lokaci عند الأخيرة shine lokacin sallar isha نعm shi kuma tun daga lokacin da aka sallar la'asar har zuwa sallar isha shine mutari na'am daga mutari kuma har zuwa alfijir ya hudu shi kuma shine gari sai aka yi wuce ya zama kala'i na'am wa man fatahu fi zaini wanda da ya tsere masa a cikin waɗannan wakacin guda biyu da mutari da laruri din nan falyaqdi ajilan ya ranka da gaggawa
fabin nazari sara min furulin akili domin shi ya zama yana daga farallai masu karfi bin nazarin saboda bakancin da kai kaya alƙawarin ka ɗauka shi ne sha tun da kaya nazari to ya zama faralla kamar yadda faralla take haka to dole ne ka rama shi
wa talihi qabla an yusalliya asrahu kaga mai karanta shi in kafin ya sallaci la'asar aw subha ko kuma kafin ya sallaci asubahi sai ya karanta falyu'id to ya dawo da wannan abin nan nasa walau ba'da mudda ko da bayan muda sai mai tsawo kuwa ya tuna to sai ya sai ya dawo da wannan abin da ya yi. sai ya dawo da lazumin da ya yi domin ya yi shi ne kabin lokaci na'am tun kafin lokaci
wa wirdu sabahi amma wajen asuba qaddim al-layla mutlaqan wannan ka gabata shi ne da mutlaka da uzuri ko ba uzuri na'am kowanne ne za a iya gabata shi na'am na na na asuba ya yi yanzu yau da dare na gobe da safe ka iya yanzu da cikin daren nan na'am amma fa san a yi haka da na'am fifitar aikin dare akan aikin safiya na'am kila da lada ɗari bakwai kila kuma a da sama da haka ma a da asu kafira to shi sa haka so shi ka gabata shi ba ka yi shi da daren in haka yi sallar isha sai ka ɗan dakata gwargwaron yadda aka karanta izifi biyar daga lokacin da aka yi sallar isha nan to daga nan ka iya gabata shi kuma har iya zuwa kafin alfajir duk ka iya gabata shi ka wirdu masama'ahu kamar wurin yamma ma ka iya gabata shi ma tare da na asuba din na'am li uzrin amma saboda uzuri muwakkati na'am idan ka ga lokacin la'asar din da zai zo akwai wani uzuri babbar da zai same ka wanda ba za ka iya yi a lokacin la'asar din ba na'am to ka iya gabata tun na asuba din kamar yau da yaddar in kai na asuba din sai kuma kai na la'asar din na'am da Amma- sai kai taqdimu yau duka ba ɗaya ka tafi shi amma wancan la- mutlaqan yawa ko da uzuri ko ba uzuri shi ko wannan na Wannan la'asar sai sai da da musu uzuri.
uzuri yawa na'am kuma in dai za ka iya za ka gabata na la'asar to wajibi ne sai ka gabata na asuba yi din sannan ka yi shi Mm.
ko da ko ba ka son ka yi din dole ne sai ka yi na na'am asuba din ka gabata shi sannan ka zo kai na la'asar na'am walil uzri fi an-nahari qaddim ka gabata ka gabata shi wurin nan na yamma da firkacin ga wata jama'a sun faɗa sun ce ai lil uzuri saboda uzuri kun nahara a rana na'am suka ce ko da yanzu misali kamar sallah abin ya huce ka uzurin baka tunanin zai tunanin ka ba sai bayan da gari ya waye sai ma da kai sallah wata kila a zahar sannan sai ka zara aisha din a lokacin uzurin zai tunanin ka bayan a zahar din ka iya gabata lazimin yamma da na'am wasu jama'ar haka suka ce na'am
amma wa wa man man'uhu mutlaqan ma hana shi mutlakan li sahibi munyati uzuri ko ba uzuri misali mun yace ya zo ga muletin muridi shi mai muletin muridi shi cewa yayi da uzuri ko ba uzuri shi wa lazimi sallan asar ba dama ba a ga ma gabata dama shi ma wancan da aka ce gaba tashi ai saboda farallar dare ne akan aikin dare ne akan shi kira na'am shi ko na la'asar wani lokacin baya nan aga shi an baka lokaci mai yawa an tun daga la'asar a lokacin sallar isha to kaga ai zaka iya sirkin ta duk ko mutari kaga gaba zaka iya yi ba sai ka bari bayan magarba ka sa yasa shi yace a wajen sa shi lakan ya hana
bi hamsati ahzabin bu'aidan kilal isha tudaabu a amal Kananan ka ayyuka. Ya hamsu a ko?
ahzabi bu'aidan kilal Eh, Wai shi wannan nan abin da ya fa- da ake gabata shi shi wurin safar ne ne yake ga maka.
na'am Ana gabata shi da dare ya hamsu a azabi. Gurgurdan yadda za a karanta hizbi biyar. Ba ai dan idan isha bayan an gama sallar isha. Shine ake gabata shi sallar shi wurin nan na na asuba.
na'am Kamar an yi sallar isha ka bu gurgurdan yadda a mutum ya karanta hizbi biyar. Daga nan ne ya halatta kuma a gabata shi lokacin daren ya fara shi. domin me yasa ake gabata shi Za a so a amalin.
ana ninka ayyuka bi taqdir qudwati daga gurgurdan na kudwaci bita kadiri na'am Ko?
eh shi ne saboda gwargwadawa na kudwaci ko ina shehu jiyani mhm, shehu jiyani shehu jiyani ya faɗi irin yadda ake ninka ayyuka na'am
kamar ya faɗa ya ce kamar yadda ayan take musamman sun yanki kuna amara yanki su bin lai kamar sallaka su an bisa sama zama yanki kuma su mutum ya sa auta wallahu za'ibu limin shari ya gurgurda gwargwadon yadda cewa ana ninka ayyukan ayyukan mutum ya kai har gwargwadon ninki ɗari bakwai har ma sama da haka na'am wahayyir marilan ka ba wa mara lafiya zaɓi wala hawa'ila da mai haila ka ba ta zaɓi fil ada a cikin yin sa shi ka ba da shi a wannan lokacin mai haila ce in ta ga dama ta yi ta ga dama ta yi in ma shi ma mai ake da suna mara mara lafiya lafiya shi ma ya iya yi kuma a lokacin da ba shi da lafiya ɗin kuma ba zai iya ba shi ma ya bari na'am kuma sannan ba zai rama ba bayan ya warke na'am.
duka ba su da Mm.
kuma walai su alaihi malkala ba da sai kuma ranko bai zama gari su bayan sun warke na'am dama mace dama ita wannan kiyasi ne a bisa sallah dama sallah a ta wuce ta koda a lokacin ana ne ba ta rawa da shi sa shi kuma mara lafiya sai ana ganin cewa akwai hadisi da yana cewa ayyuka da kake aikata lokacin da kana- kake lafiya in ka zo baka da lafiya ma Allah yana baka wannan ayyuka sai ka saba aikata
وقيد مريلا بالضعيف amma shi mara lafiyan nan fa kayyade kai masa kaidi ka ce masa ba wai rashin lafiya kowace iri ba a kai masa kaidi بالضعيف wanda ya zama mai rauni ne نعم وعاجز عن kuma الورد ya zama mai gajiya ne da barin wurji illa bi ta hali shi fice sai ya kutsa wa wahala sai ya shiga wahala sosai sannan zai yi da wahalci shi ne aka ce a kashe masa ba kawai da rashin lafiya a bibiya shi إيه.
na mutum kuma sai ya nemo wuri
نعم و- ومن يتيمم للصلاة wanda ya taimama don yin sallah فقل له تيمم لورد ka faɗa gare shi ka ce masa in za ka yi wurji to ka kuma yi mata taimama مهم. وحده shi ta kaɗai خلف ريلك kamar yadda farla take an ce wala ta sallah kuri da tsani ko نعم ce mamman wahida نعم to mu ma haka inda shi ma lazimin nan ai yanzu ya zama lazimi saboda nazarin da kai مهم.
to idan ka ce za ka ce mama ka sallaci sallah farla kuma ka zo ka sallaci wurji da shi مهم.
to ya zama wurdin ba warji bane ya zama ba lazimi bane ya zama nafila ke إيه.
inda mai halatta ai kai sallar nafila da sai mata farilla in ka ce farilla kai sallaci da tawaifi da waye kamar yadda mai haka ne zai yi نعم ko Na'am.
ka iya waɗannan da shafa qur'ani da waye da waye مم.
To amma shi wurji ai ba nafila bane مم.
tunda wajibi ne to dole ne in ka sallace shi in kai sallaci sallah in za ka yi azumi ma sai ka kuma yin wani tayyama نعم وإلا idan ba haka ba kai- kai kai sa haka ka sallaci farilla kuma ka zo ka sallaci kai wurjin ka فإن الثاني يبطل عندك in nan wurjin nan ya ɓaci a wajen
وما, وما فات in kuma wurjin ma ka fara yi kuma ka zo kai sallah to sallah ma ta ɓaci مم.
shine sandi ne na biya baci
وما فات abin da duk ya tsere maka فقد ينهو kai maza karama shi من غير ba مهلة tare da wani jinkiri ba kai maza karama نعم نعم وقل للذي هس الوضوء ka بورده faɗa ga duk wanda ya tambaye ka yace ya ke banci yin alwala da wurdi da wurdin sa وصل به فرلا ce masa ya sallaci farin lawa بدون kada مشروع ma ya nemi shawarar kowa mana نعم mutum ne ya alwala da niyyar tafizin wannan alwala na yi ne dan in yi da wurdi na to ka ce masa bayan ya gama wurdin ma ya yi sallar sama da shi نعم domin dama abin da ba a so ka yi taimama don yin wani abu musahabi kamar مم.
misali da aka ce dan zai zuwa ziyara wani waje kaga za ka yi jama'a don wannan abun kai kuma ka je kai sallah da shi ne aka ce ba a yi مم.
amma shi lazimi ai abu ne wanda yake a wajibi ai مم.
akan kanka مم.
kuma kamar yanda a, wa yake da suna da haratu hadisin da hadisin yake wajibi a a sallah haka shi ma a wajen wurdi shi ma shuruɗi sihatin ne ba shuruɗi kamalin ba نعم mutum da sun gama a wannan abubuwan da shi sa idan ka zo ka yi shi yamma kai ne ka yi shi za ka yi shi to in ka gama ma ka iya yin sallar ko da da can baka yi a lura shi da dama don wurin ka نعم kai wannan kada ka nemi shawara duk wani wanda zai ce wai zai ma wani inkari rabu da shi eh ka kibanci alwala bi wurin shi mutum ne ya kibanci alwala kawai dan wurin nasa dan alwala kawai yi ba dan yin wani abu ba to ka ce masa ma ya je ya sallah da wannan alwala ta yi eh
ومهما عليك قد أقيمت فريلة wannan shi aka tsaye da farilla gare ka فأحسن ka lissafi ana cikin wurdi ne sai aka tare sallah sai ka duba ga nawa kai sai ka iya sai ka alama مم. وصلي ka je kai sallar ka قد دوافي بكعبة kamar tawafi ne a kaba Mm.
in kana cikin yin tawafi aka fara sallah ba sai ka lissafa ba na yi sai kaza in ka gama kuma ka ci gaba da tawafin ka نعم kuma kamar haka
alama ma ba waltabni kai jinya a bisa abin da ya wuce kuma ba da salamiha bayan ka gama sallah kuma kana gama sallah kuma sai ka ce ba da kaya mutum sai ka ce wani kawai Mm. wala taqta anhu kada ka yanke shi liftitahil wazi saboda an buɗe wazifa kana yin wurji to ai wannan wajibi ne kuma wannan shi ma ne to kada ka ce za ka bari sai ka bari sai ka bari wazifa su ka gama lazumin ka sannan ka tarar da shi na'am wala lit'ami wajen cin abinci washarabi wajen sha bila mira ba wani hukunci a cikin wannan kada ka yanke dan waɗannan abu Mm. walau haffa ko da ku abu ne mai sauki wanda Bal- ba ka yanke din.
walau qalilan ko da kankani ne ma ka lokaci Mm.
kamar loma ce kawai zaka ci kada ka ce zaka yanke saboda shi na'am wa ma fi rimahi to sai ga cewa a cikin rimahu na'am hizbur rahim Na'am.
kana huru hizbur rahim Mm.
a ciki shi an yi magana cewa idan kana wuri ka iya cin wani abu na'am to shine yace to wannan abin da yazo a cikin wurin a cikin rimahu din Mm. hastisanhu ke bance shi bi mudalakin cewa matsalakin wurji ake magana Mm.
ba wurdi irin wannan na lazimi da ake magana na na waje ba a kamar mu- wurji ne mutari wanda za a baka na'am shi na'am shine wannan ake cewa zaka iya cin wani abu
bizalika afta ba'd ahli dari wannan magana ne ba a lamma abu za ta rika sai fatawa cewa an yi magana ga abin da ake yi mutulakin wurji ake yi a lazimi ko shi
wa rudda salaman kai raddin sallama an kana lazimi wani ya maka sallama kai raddi wa haki sahi muwazzinan kai kwaikwaci mai kiran sallah ya kai abokina wa shammit bu'aid alhamdi sahiba ka adasa gaishe da ma'abocin attishawa ayi alhamdu bayan ya ce alhamdulillah ce masa yara mukalla duka eh izil wurdu mun shi wurdi kasalati kamar sallah yake lakin bi ne jumlatin jimlar ne gaba ɗaya ba wai kowane hukuncin sa dawo zaka dauka shay'an fa shay'an Mm.
a'a gaba ɗayan sa ne in ka dauke shi sai zaka iya kinsa shi a wasu abubuwan sa a sallah amma ba wai kowane abu ne a sallah zaka iya domin ka duba yanzu gaishe da mai attishawa a cikin sallah ai karayi ne ko Mm.
ba na malikiya Mm.
amma gashi an ce zaka iya kaga a shikenan wurdi shi ba kamar sallah ne shay'an fa shay'an yawa a'a wasu abubuwan ne zaka kinsa na'am lizak tafaru saboda haka fi ne aka gafarta a cikin sa umuran lamura ta da kilmati yawa kamar yan kalma guda ɗaya kana wurin ma ka iya yin kalma guda ɗaya wannan ka iya kaga sallah ba